إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗurin a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan Yasu bin Abdullah. Ga shirya muna ladi 29 ga wata na sha'aban, hijira shekara 440, wanda ya dace da biyar ga wata na biyar shekara 2019. uwa kamar da yadda aka saba insha Allah za a iya kira a waɗannan lambobi kamar haka imma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta mu mai lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu musul lambobi wanda za a yi kira insha Allah Allah taimaka kuma muna fatar a yi ƙoƙarin kullum lokacin kira a yi ƙoƙarin kauda rediyo kenan ko a tashi a bar inda take saboda kyakkyawan shoraren abin da mutum ke hudi assalamu alaikum kenan a lokacin da mutum ke magana assalamu alaikum wa alaikum salam la ala alhamdulillah to bismillah da sana sana
ya halatta namiji don yana son budurwa da armi iyayen da sani ba kawai don ya tambaye ta yana son ta da armi ta yarda ya halatta ya baki irin shi kinta kafin ma ya kamar sadaki
ya halatta yin
ya ga cikinta ba ta sa hijabi ba kawai ta cikinta haka ba bai kama saraki ba tana gani cikin sai kama radio kama radio kin insha Allah kama kama kin ji amsa insha Allah kama radio kin ji bayani insha Allah Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Na'am.
Kamar jiya ina zanne sai wani ya aiko mini da lasassan kuma ban san ko wane ne sai shi nake ya kiran shi na ce dan kuɗin shi bai ɗauka ba kuma ni ina da buƙatar kuɗin ya ne zai.
A'a yanzu tun da kin kiraye shi ai kin gaya mishi kuma kuma ke ba ke ba iya kin ya aika mishi ba inda son samu ne kina iya samun masu shaf shaf ya same da mishi.
Eh ne da nake mishi ya janye kuma bai janye ba.
To kenan wannan ke in da kin yi aika wancan akwai yan shaf shaf da ka samu ke su aika mishi ya su mai da mishi yawa in kin iya ba haka kamata ya yi na'am wa alaikum salam lafiya alhamdulillah alhamdulillah
wannan azumin eh yadda ke ina ina ina ce ce yanzu kamar kaga iya da mata ha
iya da mata ka gane ko eh
to shi ne zan kwanta yanzu kamar lokacin su ko ya yi kamata ya an yi wanka kafin a yi sura ga
to ku tambaya ka me tambaye ka eh tambayin ki ne kenan sahur kahin eh kafin a yi wanka haka sai an yi sura ko kuma dai din din ya yi wanka kafin ya zo na gane
yawa shikenan assalamu alaikum assalamu alaikum
Alo, na'am
ina kwanan ku, alhamdulillah an tashi lafiya.
alhamdulillah Malam muna da tambaya.
to bismillah
Sallah azhar sai na yi, eh to zaman tahiya na har ni na kwance na miƙe.
eh To, iyali ne kafin da ko ba a dace.
to sai ki kama kishi insha Allah
Kuma muna so a bambance mana kafin da ba a dace.
naji da yanzu naji bayanin ki
To, sai an zo.
to assalamu alaikum na'am muna hata dai kenan assalamu alaikum na'am bismillah assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum
Alo, نعم to kenan ana fata dai kenan za a gane ko da mutum akwai ta lamba wani lamba ce dai za a iya kira kanta kuma tun da lamba biya ka bada an wannan bata yi ba kenan in baka yi ba samun a tarbar kuma mulki sun iya a samu matsalar da zuwa wani bangare kenan dai ta ta yartal 96 99 01 62 السلام عليكم نعم لا في لو نعم ها ايه
lokacin da ni ba wani ya mata fawa zan aure ta kuma sai bata bata ba da damar aure kuma yanzu daga ba a kai ne ta tabbas a ita ko ce ta ne kawai zuwa amara a garma wani aure ايه
saboda sai na yi wani a haka nan kuma sai akwai wani abu da ya kamata a dora a kai ita yi
To, na ji insha Allah. Shi kenan. To, ina wata da kenan a yi ƙoƙarin da mai ake cewa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am. Assalamu alaikum.
har da ba da amsa da wuri a barka da
Ha?
har da ba da amsa da wuri a barka da tambayoyi wannan magana ba ta gaba ta kuma tsarin da aka tsara
shawara a shawara aka bada kuma ce a tarar kuma shi ne abin mutane kenan su suka kuma shawara kuma aka bada a tarar maimakon aka bada ban zuwa shi ne assalamu alaikum assalamu alaikum to eh aya ta kan yanzu ne a takaice akwai mai maganar cewa wani iya son aramanta ya ce sai ya ga jikinta to ina ga akwai wani daman tambayi na ga iya takin ce dai shi abinda ake maganar akwai ababe su gababuwa cewa ba a shiga hijabi gaba daya a rihe ko ina a ce a kan nemi armi akwai su gababuwa na hili na huska su hannu wannan ba lahi ba ne ba mai neman armi in ya gani amma kamar da wasu ke hudi don wani yaya tana gaya man cewa ta yi ma wai ya ce ita da shi sun tube wasu ga juna wasu ga jikin juna in za a yi armeni ce wannan yaudara ce hanya ce ta yaudara mutum ya ce ya ga jikin shi gaba daya wani ta tube ma ga jikinta shi ma ya tube wata ga jikin shi wannan yaudara ce kuma abin shari'a ta bada dama wurare wanda suke ba manya ba shine namiji ke iya gani na huska sa hannuwa haka kawahuwa kwabi wannan su ne amma sauran jiki in dai ba amul arme ba ba dama ya gani wallahu a'lam maganar ya cewa eh maganar mutum da janaba sai yayi wanka zai suhur ko kuwa dan wasan yakan yi kahin ya ce ya wankan asaba za ta keto bai saurkin ba abin da yake sunna idan mutum yana da janaba iya so shi abinci ko ya barci akwai arwalla da ake sai ka yi arwalla ka zo ka ci abinci wannan shine suna ta kawo to ko da arwallar ba ta yi ba kana ga wuri ya ƙure in ka ce ma kai arwallar za ka huce saura ta huce ka kana da dama da annabu annabu wani lokaci akan bayanar da halicin abin ya yi iya da janaba ya ci abincin ba tare ba da ko barcin ba tare da taɓa ruwa ba amma abin da ya yi yau da kullum a yi arwala ta kuma a ci abinci haka shi ne kiran ba ya kayi wanka ba wannan yana hata ka gane magana ba sai yi wanka arwala ke a ci abinci kurin aka sau daga bakun a yi wanka ko da alfata ta fito sai tana magana ita ta mance zama na harko a cikin sallah ya za ta yi hadisin magata bin shuba al-magata bin shuba cikin sahabbai ya ba da ruwaya tabbatatta yana cewa na sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya tashi zama na harko wurin zama na harko in ya maike tsaye kai dawo ba dawowa ya ci gaba da sallah in ya kare sallah gaba dai kaf sai ya faɗi ya sujada guda biyu kayan sallama kenan kabla salam wannan shine kenan kabli zaki zaki sujada bayan kin kare sallah gaba daya za ki faɗi ki sujada guda biyu kafin sallama wanda ce maqablus salam wannan shine magana abin da ke kin ce magana bayewa yan wa a tambaya iya sanin tambayoyi kabila ba suna buƙatar karatu suna buƙatar karatu mai bayani kabila da badi da shi dai kuma mai kabili sujada guda biyu kafin sallama badi sujada guda biyu bayan sallama nan ga misalin kabili an bar zaman harko misalin ba'adi ƙari a cikin sallah ko ya sallama sallah ba ta ƙare ba a nan za a yi sujada guda biyu bayan sallama an ƙare sallah ta cike nan sai wani ne ke magana cewa wata ta zo ya yi yayi nemi armanta kuma ta zo kai tsaye ta ce sai a yanzu yanzu sai a arme to ni dai wannan shari'a ba wani abu amma shawarar zan baka kakka yi gaugawa kakka yi garaji kakka yi garaje ka bincika me ya kawo haka yakan yi akwai wasu dalilai wanda za ka iya gaba daga cutu balle wannan ababen na cututtuka na zamani da farko ma dai ka bincika ka aje ta jawo wata jaraba kai ma ta sa maka tana so kai ma ta gama da kai akwai masu masu keta irin wannan da gangamu keta ce dama san ka take ba ta gama ka da jaraba kai ma kenan tabbas ka yi kokarin binciken bangaren na lahiya kuma ka binciki sababin da ya kawo kai tsaye ta ta ce tana san ka bayan da ta kiya kuma ta ce da gaugawa a yi wannan ina ga kwarai an samu misalai da irin wannan wanda za su za su da gaugawa a yaran kuma karshen lamari ga an samu akwai illa kenan dai kun shawara ta gare ka kun ka yi bincike assalamu alaikum na'am na'am to bismillah wai kamar yanzu cikin eh yaya ne kuma azumin kai to na gane kuma ina da wata tambaya na'am yanzu kamar kuna zaune da matanka eh sai ta sai tafiya za ta eh wata tafiya da ban ranka bai a so da sai ka hana ta eh
sai ka ce wata kanta sai sai da kashi ta ba da ba sai ta eh wanda ita ma a ba da amsa
to assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum bismillah bismillah na'am to bismillah rasa na sani wai kamar sallar juma'a eh niyyar ta kamar a sa abu da ake karanta ko an gani a duk da kawai shi ke to
ko muna su kawo safarin lati ko kuma cikin na plus da ke
ita juma'a
eh to na gani assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Wa alaikum assalam.
na'am
An tashi lafiya malam.
alhamdulillah
Malam yana da tambaya.
to bismillah an sana sani
Kamar wai mutum ne a gidan gidansu na kansu eh sai ya an eh ya an iya shi guda biyu.
ya
Ya an iya shi guda biyu.
eh Ya Allah mishi cika.
eh Wai wannan ɗakin nashi da ya gina eh a cikin ƴan uwan shi wanda zai shiga wani ya biya kuɗi.
to iya da ɗaya biyu gidan cikin gidan fami ne
Cikin gidansu ne na kansu.
shi mai dai mutum gidan shi ne ko gidan uwayen shi Gidan uwayen shi ne.
to yayi gini yayi ɗaki
Eh.
kuma tsohon nasu da rai assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam
Malam suna da tambaya ne.
na'am
mace sai da mutunta tana tsokarin ta gani ta yi rayuwa irin ta basin da gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita da iyalinsa da mijinta. To eh mijin nata shi dan bariki ne shi ba ya san a yayi ai bariki.
eh Ko wajen bari ai yara tana kokarin ta ga yara sun kauce da yawan kallace kallacen tele. Sun tsaya sun yi karatu na makaranta sun yi na labar. Kuma ita ma ta kokari ta rasa zuwa makaranta in ta zo gida da yi da karatu da shi mai gidan shi dan bariki ne ya yi wani sabbi amfani wani kullum dai haka na dan bariki eh to duk da ke cikin ƙasa mai wuya karatun na ta ita na lambar- na makarantar ya kasu ci gaba ya halitta sabbin karfi a tafiya da shiga yaran ita ta ci gaba da karatu da
ta salama
assalamu alaikum
an kala jiya.
lafiya lam Ya, an kala jiya.
alhamdulillah
Daga nan da iska tanda.
ha
Ina da mai tanda.
ta bismillah
Wata wani namiji ya gani wani matar shi.
ha Za mu yi. Namiji da ya gani ya da wani matar shi. Za mu yi wannan.
eh mi
Namiji ya gani wani matar shi.
mana ji da ke wallahi
Alo?
mene
Na ce, idan namiji ya gani wani matar shi, za mu yi.
na gane na gane to assalamu alaikum assalamu alaikum to a takaice dai mu karanta abin da aka wannan mai maganar cewa iya azumi da rana sai muhulki to muhulki bai bata azumi kurin wanka za ka yi na janaba kuma azuminka laye shilau Eh, wannan ke cewa matar shi ce ka ta huta wani wuri kuma daga baya dai ya ce ta yi ba tare da ya so ba wannan ba wani abu ba abu ta kasa keta ba wannan kuma tsakanin kai mata kan shi dai ba saki a ciki cewa ta yi ba magana saki eh illa sai ta yi ba ta kyauta ba dai da ta huta ba uzunin da ta ta yi ta san kai ba ka so aje maganar niyyar juma'a da juma'a da azhar da al'asar da magariba da isha da asuba gaba ɗaya wannan sallolin ba wanda ake mata wani karatu na wuce salata kaza juma'a juma'a ta ko farzan kaza duk wannan lokacin da ka fuskanci alƙibla za ka yi sallah za ka ƙudura a ranka za ka yi niyya a ranka ta sallar juma'a kur don azhar ce haka illa asar ce haka in isha ce kuɗin kai wani niyya tare da wannan niyya a ranka sai ka ci Allahu Akbar ya ka kabara tarama shi kenan ka shiga sallah sai mai magana eh, mutum irin gida na fami na fahimci maganar sai wani ya zo ya ginin ɗaki a cikin gidan famin iya da ɗiya kenan ya bar ɗiya biyu da rai sai kenan na san uban nasu da ya mutu sai sauran 'yan uwa ke cewa kenan sai sun biya haya to ai in ma su wannan shigoki ba su da gado ai akwai gadon ubansu kenan gadon ubansu suna cikin bangaren ubansu kenan bai yawa ce su biya haya a gidan da yake ubansu yana da haƙƙi a ciki kuma ubansu ya gina duk da hili na ba nashi bane ba ko aw- ko aiki za a yi awo za a yi da hili ne daidai haƙƙin ubansu man gini na ubansu ne na hata an dai haka ne magana sai mai maganar tarbiyya ta ɗiya miji ba ruwan shi to ilwa kamar ta faɗi ke za ki bakin ƙoƙarinki ba a bari gaba ɗaya amma za ki bakin ƙoƙarinki wajen yin takin da kulawa da ɗiyan bakin gwalgwado kuma allah ya san ƙoƙarinki amma biki biya don shi ya bari ki ce ke ma a gaba duka lalace gaba ɗaya alamun ɗiyan naku da naku duka idan suka gyaru zai ma kowa kyau a cikinku in suka lalace kuma zai ɓata ma kowa don haka idan shi ya yi sakaki ba ruwan shi to ke yi ƙoƙarin kake fushi ki ci gaba da bakin ƙoƙarinki fata Allah kama miki akan tarbiyyar da yanki kurum mai magana namiji sha nuna matar shi yan wafa duk wannan iya cikin wasa da lamarin shara yan wa meye namiji kai kato da zaka da nono na yaro a takaice ko da magana ake kawo shan nono na mata bai kawo haramci a ci irin na reno kai kato da kai za a za a rene ka maganar reno ne yake yake bata dangantaka ko ke sa hana armi ba irin wannan abin ba ko da yawa kana assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
na
Ina tambaya.
to bismillah na sana sai
Yau to akwai mace ce haka take wutsari kamar an wanke nama wutsarin nata.
eh
To kuma da iyaye ta yi azumi ko ko.
to na gane
Yau.
na bismillah assalamu alaikum
Alaikum salam. Malam na ni ce dai na komo mai nasassan yara.
kuma ba- ba Ina yawan ina matsa ma yara.
kin gane ba da ba bace nan ta kin tambaya ne kan me zan ba kai zan shirin da ba ne ba da ba bace ba lokacin namu na miki nasiha abin da ya kamata kurin ki ke bakin kokarin ki kurin kake bari wannan ba hiri bane zamu ta kawo ababe na cikin gida kurin tambaya ce na baki amsa abin da ya kamata ki kurin ki kokarin bakin yin bakin kokarin ki kurin kai zaman to hiri gidanki iyawa kina bayani ma a gane da ba cicci a takaice kurin haka ya isa na miki bayanin zan miki kurin na nasiha kurin eh ka dauko dogo- dogon hira kan abu Mm. assalamu alaikum
Barka da haka malam.
na'am
Eh, waɗangane da tambayar da wannan biyar Allah sai ta tana su wanda suke tambaya kamar ah, mutum ya rasu ya bar 'ya'ya guda biyu.
eh
Kamar tambayar tana tambaya ne dangane da kamar mutum ne ya zo gidan iyayen shi ya gina daki ya zamna ya- da da iyalin shi. To sai ya rasu ya bar 'ya'yan. Shi ne wai take tambaya shin wai dakin da ya bari gini idan wani zai shiga ya biya yaran haya.
kai tambaye baka ji ta kyau ma kenan kai magana ko ce zaka manta muku fasara namiji ne ya tambayar kai kun kama ka magana ka shiga wannan ba shi ba namiji ne ya tambayar ba mace bace ba kuma ce su yaran an ce he sun biya haya kun ga dauki magana aka mata fasara kai an wannan ne mai abu rigima dama an ce ne ne biya haya bako wannan ba ma tambaya kan dan bako zai biya haya dama sai da nan ba gidansa bane ba dan ce a biya haya amma an samu matsala ma dan uwa inda ka gane tambayar ma assalamu alaikum na'am assalamu alaikum To masha Allah kusa tambayar da na maka da alwallar suwar da na yi da alwallar ko alwallar ki da yi ko kuma akwai karatun da ake yi daban.
koren arwala za a yi ta ta sahur ko Eh wanda na tambayar kamar.
koren arwala za- ba wani ba wani karatu koren arwala za a ci abinci kuma a yi sahur ba wani karatu eh Eh, kawai a yi tsoron.
eh Kuma bayan an yi tsoron da bai bai wanda.
yawan ka yawa yawan ka ba Mm.
To shi kenan malam na gode.
ta assalamu alaikum na'am
Assalamu wa alaikum.
alaikum salam Malam na kamar yadda mutum ya sha ruwa iyaye ma ga ya sha ruwa.
na'am na gane Ruwa da ruwa.
assalamu alaikum Ass- assalamu alaikum
Muna da yawa malam.
alhamdulillah
To malam na tambaya ne gare. ku.
na'am
Wata ma gurin neman kuɗi da ake zuwa Mali a ajiye azumi yanzu.
eh in haka je ta ba azumi don saboda aiki eh
muna so mu zama na ne a aina
amma ce mali eh to assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum لا لا لا نعم ba a ji da kyau
Muna da tambaya ne.
to bismillah
kamar a yan mata ne haka kuma kamar mun muka yi indisko an ana azumi Eh.
sai mun rama ne kokwa to shikenan na gane bismillah na'am bismillah a amin eh to na gane shikenan assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am Me- eh eh ba a yi ba eh kiman tambaya ce haji assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah la la
tambaya ce gare mu kamar yanzu yarinya ta ya kamar shi ta wannan kanwa uwarta ta rasu sai ta tambayi mai gidanta za ta je ta yi gaisuwa ya ce mata ba ta je ba yanzu kuma an yi kwana arba'in yau kuma ta ce zan ta tafi to idan yarda ba dai haka nan dai ta kama hanya ta tafi yanzu sai ya buga ma dangin ta waya ya ce musu in ta zo kar ta koma mishi gidan shi ta zauna a gidan su sai lokacin da ya ni waiwaye ta eh ya ne hukunci haka nan kenan suna iya tambayar shi saki ne masa ko ko ya ne ko ya kare shi a lokacin da ya waiwayo ta to shikenan naji a takaice mai maganar mace tana wutsari jajajaja za ta yi ibada to ina ga iya nihin kaman ma akwai mata in ba jini ba ne kurin duk wani jini da zuwa mace ko da jini ne in dai ba irin jinin haila ba ne ba tana cikin halin tsarki Wai ɗaya ina ga cikin umma tsiya cikin mata sahabbai tana cewa manzana yana yana raye duk wani fasa-fasa jajajaja ko bakin jini ba in dai mace tana cikin tsarki bai matsayin komi kenan wani nau'in da ka faɗi na koyi da a jirgin takwaron amma ba jini ba ne ba ba a mai hukuncin jinin haila kenan bai hana ta ibada maganar cewa bayan shan ruwa za ka iya addu'a ga uwaye uwa ai abinda ake magana akwai addu'a karɓaɓɓa lokacin shan ruwa ga mai azumi to uwaye ku asira cikin naga wanda baka mance da su ba kin tabbata kama uwayenka addu'a kuma ka rage dukkan wani alkhairi duniya lahira kwarai kana iya yi kuma ya dace ma kai sai magana ana zuwa mali wurin neman kuɗi magana ajiye azumi to dan wa ya dace da in a cikin bulaguro mutum yake daji wurin bulaguro ne ta yi ba zama ya je ba dan ya ajiye azumi dalilin bulaguro wannan iya da hujja dalilin bulaguro ba dalilin aiki ba ya ajiye azumi dalilin bulaguro wannan iya iya da wannan dama a takaice sai magana da take tambaya azumi da yake hucewa mata dalilin haila jinin mata na al'ada shin za a rama shi eh azumin da ya huce dalilin haila ko jinin nifasi iya nan akan mace za ta rama lokacin da ta samu tsarki sai maganar yana bayan liman fatiha wajibi ya yi ta eh in ya zamanto kana bayan liman inda yake asar cewa za ka yi fatiha amma da yake bayyanawa za ka shurara shi ne ibadarka za ka shurari karatun liman shi ne ibadarka magana mahi ƙarfi kenan maganar wadda aka ambata kanwar uwata ta rasu mijin kuma ya ce ba za ta je ba a wajen kwana arba'in ita kuma ta tahi tunan kowa da lahin shi shi da nashi ita da nata lahin miji gaskiyar magana eh, miji baka da haƙƙi din da an baka jagoranci na iyalanka kai ne mai girman haƙƙi akan matarka amma baka da haƙƙin ka yanke ta ga da zumunci irin wani kanwa uwa ya uwa ka hana ta je ta musu ta'aziyya ya saba ma addini wani ba addini bane mutum yake ya ci addini ne ko musulunci ne ya kama shi wani abun kuma ra'ayin shi ne kuma da gaskiya ya saba ma zamantakewa ta rayuwa ta magabata ta sahabbai ba haka bane ba san wa alwawar ta kace san ba ta je ba wannan gaskiya ba gaskiya bace ba duk da musamman dalilin amma a zahiri ba wata da ruwa a gehe gaskiya babu haƙƙin hana ta kai aka ba da damar ba ta uzunin zuwa da lokacin da ya dace amma gaba ɗaya a ce ka yanke ta da dangi irin wannan kanwa uwa ya uwa ilawa uba baka da wani haƙƙin gaskiya a zamantakewa ta musulunci kuma ita kuma ta huta ba uzunin miji shine mushkilarta duk da malamai magabata na ga cewa akwai haƙƙin da namiji ba shi da shi irin wannan mace in ta huta ba a ce ta laihi irin wannan wanda haƙƙin da ya zamanto baka da shi kuma irin na gaskiya yanke zumunta namiji bai da haƙƙi a kan shi don ƙwarai malamai sun magana cikin dattawai na magana biyayya namiji ga mace kakka huce gona da iri gaskiya assalamu alaikum la lau alhamdulillah
mun kare ne daga yanzu malam muna da tambaya to bismillah
wai wani karatu ya kamata a karanta a sallar gawa ana sallar gawa to
yawa ya ga to yan jama in kai la bismillah assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum bismillah ha to bismillah ha eh to na gane assalamu alaikum assalamu alaikum la la to bismillah Allah sana sani ha ka ƙi karbuwa eh na bismillah assalamu alaikum wa alaikum salam da alhamdulillah eh to na ga na ji shi kenan assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
muna da tambaya to
mace wannan ta tahi da jini ha ko bayan tahi da jini da daga tahi da jini da dare suka sadu da mijinta da suka sadu da mijinta da sahi da ta tashi sai ta wankan janaba wannan sallar ta wuni guda da ta yi bayan ta ida ta kawai sai ta tuna ba ta yi ba ta yi wankan haila ba shi ne take tunanin wannan sallar ta ta wuni guda da ta yi a take
to
Mm, kuma sake wankan za ta yi.
shi kenan na gane
Assalamu wa alaikum salam assalamu alaikum. Assalamu alaikum to alaikum.
wa alaikum salam
malam wannan wanda ya magana sirari ha wanda ya magana sirari ko yawon babu shi
sirari eh babu sirati ko wajen dawa ana juya shi ne ma hawa hawa sirati ina annoba wai annoba ta shi a ce hawa sirati ba
To. yanzu na harko dai akwai mai maganar sallar gawa ya ake sallar gawa me ake karantawa dan uwa abin da tabbata a sunna kabara hudu ta shahara aka yawan yin ta bayan kabara ta harko za a karanta fatiha hatta sura nan su yazo misali abdullahi bin abbas sun sai bukhari ya yi wata sallar gawa duk da asalin sallar gawa ba a bayyana karatunta amma daga nan sai bayyana karatun fatiha yace sana'atu hadha lita'lamu annaha sunna yace nayi haka na bayyanar da karatun fatiha a wani wuri don kusan da cewa karatun fatiha sallar gawa sunna ce sun sai bukhari kenan za ka karanta fatiha bayan kabara ta farko har da sura kai kabara ta biyu kama annabi salati na ibrahimiya kan salati ibrahimiya kabara ta biyu sai su kabara ta uku da ta hudu zaka addu'a daga cikin addu'a Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi al-islam ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده wannan daga cikin addu'o'i wanda ake yi a kabara ta uku haka ta hudu addu'a ake a takaice sai maganar mazi a wandan shi ya iya sallah ba a sallah da mazi a jikin wandan da yake da mazi kamar najasa ce kamar ka ce ka yi sallah da wandan da yake da tsari ba a sallah da shi dole a hudda shi a wanke jiki a wanke al'aura kuma a yi arwallah a yi sallah me ke sa addu'a ta ƙi karɓuwa daga cikin abin da yake hana babban abucin haram yana sa hijabi tsakanin addu'ar bawa sai mai cewa ba ruwan shi da hadisi uwa wannan iya daga cikin rudu a yau idan musulmi zai ce ba ruwan shi da hadisi alhali wannan ƙura'anin da yake hannunmu a yau an san ba a ƙasa ba kurin a gan shi a yadda a garin ka'aba a ka'aba a gan shi a yadda ko a madina a gan shi a yadda kurin tukun wani ne allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa ya aiko ma da wannan littafin kuma ba kurin ya ɗauko ba ya aije ya riƙe shi iya ƙur'ani aiko shi aka yi kuma isar da shi eh da tun da biyu homework inda tun da wannan abu ne wanda yake kuma haka wani balaga duka wannan ƙur'ani littahi ne na gargaɗi annabi ya rayu cikin mutane ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka duk wannan abu da ke cikin ƙur'ani na umarnin tsaye da sallah da bada zakka da maganar hajji da sauransu duk ƙur'ani ya kawo da maganar yakin da komi da maganar mu'amala da kahure da komi to manzo Allah ya rayu duk abin ya yi su aikace to a yau kawai gari kurin ka ce duk wannan yadda mazala ya bayyana wannan ƙur'ani yadda ake sallah yadda ake azumin yadda ake zakar gaba ɗaya babu wanda nasin ƙur'ani ƙarara ya yi bayani dalla-dalla ga yadda ake yi wanda aka saka mada alƙur'anin shi ya yi bayanin ga abin da komi yake na abin da ƙur'ani ke nihi kenan an wa a yau idan aka waye gari mutum zai ce zai ajiye duk da wannan bayanan alkur'ani wanda kuma shi wanda aka sabkama da alkur'anin ga yadda ya bayani Allah ya hode wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sabkama da wannan alkur'anin dan kawa mutane abin bayanin abin da aka sauko musu a yau manzo Allah sallama yayi bayanin komai na doka komai yayi yayi mutane bayani to sai mutum ya ce gaba daya kurin ajiye ya dauko qur'ani ya rike kurin ya rike bayani yanda ya ga dama ga yana za a sallah alhali babu da alqur'ani bai kama inda ake sallah cikin qur'ani bai kama inda ake sauran ibada kurin shi yanzu ya ture wajen gaba daya kaman qur'anin shi aka san kowa shi zaka samu irin masu wani aqida wani bai sallah ma he tsaye kurin he ci a sallah alarci addu'a ce kurin he addu'a lokacin sallah ya tayi shi wani ya raka daya wani ya irin takuce shi ma haka ya ga ana yi shi za abin kenan yake zama to kara zube kuma wallahi mutum duk wanda zai ce zai ture hadisi ba ruwan shi da qur'ani to kamar ka jiraye shi wata ran qur'anin gaba ya kawarce mishi me yasa saboda duk qur'anin zai karanta ka san akwai qira'a hafs akwai wasu dole ka so ko baka so ba wannan qira'a ta wannan hanyar hadisi ake gane qira'a kaza qira'a kaza ta wannan abin da yake turewa karshen ta mamayin abin zai waye gari gaba ɗaya addinin gaba ɗaya ya lalata shi duka ya tura addinin gaba don zai samu shakka cikin addinin gaba ɗaya ka ce za ka tura sunna gaba ɗaya to addinin gaba ɗaya maƙur'an ya kame mutum ya kace ba gaskiya ne ba domin inda ka ture hadisi to za ka ture ƙur'an don ta wannan hanya da kake abu da kan za ka samu inda ake karanta ko ta kira ta ƙur'ani yan wa ta kace abu ne mai haɗin gaske kurin lalle mutum ma niyya yake ta ƙware an waye mai kai da abin ba gaskiya ba mutum zai ce ba ruwan shi da sunna to iya cikin hadari na kafirce ma ta alqur'ani wallahi karshe qur'anin kanshi da ya bar shi duk mai yana kida karshe ya kaga cikin rudu duk addinin gaba daya dan zai samu shakka cikin addinin shi gaba daya dan bai waya ta kira to an kira an ka samu kira hamsin an ka samu abin da ke karantawa ya ake karanta ya kai wani kira bai bai bayani ga ababai nan da yawa a qur'ani Allah ya magana akan darare akan kwanaki ashirul hurum wani aje kan kuka alhumar su bai ga ma wannan wata Allah ne doka akwai ashurul huma a cikin a cikin Qur'ani Allah ce ka taka alhumar su rike shi a ina Qur'ani ya kawo watannin harama a ina ya kawo su lani ashar a ina ya kawo duk ga sanan bai iya gaya maka dole yan kuma ga sunna kuma doka ce Allah ya ka ta alhumar su na arba'ata hurum ta wata hudu na alhuma ba ba Qur'ani yan wa akwai abu da yawa ayan ma'alumat ayan ma'alumat duk ga sanan Qur'ani kwanaki sanannu ba yanzu ka maka wata aya ta ce ga wannan kwanakin nan dan wa takaice wallahi babu rudu dole zai ce zai ture sunna to wallahi iya gab da kafirce mata qur'ani dan ya shiga rudu sai sa shakka cikin addinin shi gaba daya Allah ya shirye da mu sai mai maganar jinin haila ina ga magana ce ta lamance magana ta akan jinin haila ne dai a takaice yauwa ya yi maganar jini ta yi ta ƙare sun sadu da mijinta ta yi salloli a shi bata wanka ba to kuskuren harko saduwa da miji ba a yi wankan ba haila haramu ne ba layi ta ta tahur na sai wanka to yanzu abin da ya biyo ba ta yi salloli ba ta yi wanka ba to wannan salloli babu su za ta yi wanka kuma ta rama wannan salloli don wanka ne ba ta yi ba ana binta wannan sun ta samu tsarki za ta sake sallar da ta yi ba tare da wanka ba wallawa ala na'am wa alaikum salam wa rahmatullah alhamdulillah
mana akwai ajawoyi da ta ba da suke su da Allah mai mai samu wata addu'a
eh a wani wa'azi ne da suka aka sa wani sabuwar rabiya Allah kare daga sharrin maki da take idan ce muke so wajen kudi ce kuka dana kuma mun mance ai banda irge addu'an karatun da yawa ne banda rike wata addu'a ce din da kuka shi kuma lokaci ya kare anan sai dai annabi ya ce a nemi tsari daga dariyar maki daga muguwar kaddara a alamun ya'udhu bika min su'il qada'i wa shamatatil a'da ina ga tsugo salamun ya'udhu bika min tarki shaqa wa sur qada' اللهم اني اعوذ بك من سوء من سوء القضاء ودرك الشقاء na ga lokaci yan uwa ta kace dake waya daga baya lokacin ya zo karshe muna fatar yan uwa Allah subhanahu wataala ya ba mu damar amfanuwa da abin da ke cikin wannan wata mai zuwa Allah sa mu cikin bayi na kware masu samun arzikin duniyar lahira dalilin wannan wata na ramadan muna fata Allah samu cikin shi cikin aminci kuma Allah amsa ibadodin mu gaba daya kiyan da gaba sai a kira Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakata ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته